السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودساتها وكل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من دران قوما قوات رمضان هجر ماكي صلى الله عليه وسلم daga garin maka zuwa madina shekara 1444 muna fata ubangiji ta ala ya datar da mu ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana ibadunmu ka samu daga cikin bayan ka yantattu a wannan wata Allah ka amsa mana ayyukanmu na alheri ka yafe mana kurakuranmu ka samu dace da dukkan alherin da ake samu a wannan wata mai albarka cikin kaddarawar Allah gashi dai zamu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan sura mai albarka suratul baqara wanda darasinmu na baya mun tsaya ne a aya ta 140 da tara ko? da bakwai? to lakadar lissai yau insha Allah za mu tashi ta arba'in da takwas insha Allah haka ne da bakwai ne bismillah ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وبنجي تبارك وتعالى bayan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni akan canza alƙibla ya ce fawalli waje haka shatarar masjidil haram a matakin farko ka juya huskarka wajen inda ɗaki mai alhurma kuma ya kira muminai ya ce wahai su makuntun kuma duk inda kuke idan lokacin ibada ya kama fawalli wujuwa kun shatarhu za ku juya fuskar ku ne wajen shi dai ɗakin mai alhurma shine kaba yanzu a nan gudun sai allah ya ƙara cewa wali kullum wajahatin kai duk inda ba kuke ta kowace fuska a kowane bangare a kowace kasa a kowane gari idan kun tashi ibada idan har ibada ce da take da alaka da kallon alƙibla irin su sallah irin su idan an tashi binne mamaci ko shi ma ba gaba amerika za a kallon fuskar shi ko faransa ce ai mu renan faransa ne ya kamata wannan babba ne a sa alƙibla ta kalli faransa ai ba haka za a yi ba ko nan ma za a kalli za a fuskanta da fuskar shi ne wajen inda ɗakin allah mai alhurma yake shine allah ce wali kullum wujahatin duk inda kuka kuka kuke kowace fuska ne to huwa muwalliha shi wannan dai ɗaki mai alhurma wannan adaidaita shi shi ne huwa mawalliha shi ne gudun fuskantar ainihin fuskar mai ibada a dukkan ibada da ake bukatar kallon alƙibla sannan sai alamu daukin sarki ya ce ba nan ne kaɗai ibada take ba fastabikul khairat ku rinka tserere wajen ayyukan alheri ba kawai ni ina sallah ba shi ke na ƙari a kamar yadda alamu daukin sarki a wani guri ya ce laisal biru an
tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة محل شاهد كدن باوي ita sallah kadai ce musulmi yake iya dawama akan ta ba so ake rike gauga wajen ayyukan alheri yasa a can gurin Allah ta'ala ce bai zama da'a ga Allah ba an tuwallu wujuhakum ibal mashriqi wal maghrib dan kuna fuskantar da fuskar ku wajen inda Ka'aba take in ma wajen yamma kuke kallo kamar mutanen da suke gabacin Makka kenan imma kuma kuna kallon gaban ne kamar mu da muke nan yankin afirka muna ainihin yammacin maka wani ba shi kaɗai ba da ibada allah maɗaukakin saki ya zano abubuwa masu yawa ya ce walakin na birman amana billahi imani da allah imani da ranar tashin alkiyama imani da mala'ikun allah can ya tsallaka ce wa ati zal qurba menene ne a da kaja wa ta mala alafu bihi da wal qurba kuma ka ɗauki dukiya cikin kana ƙaunarta kana son ta kadiba ‘yan uwanka makusanta ka rika ɗanta masu bismillah same ko hannu ka meka ko ka je inda ake ambuwa ko cewa ne na aika maka ka je ka ɗauka wanda duk yana daga cikin albir ayyuka na ɗa'a ga Allah yana daga cikin ayyukan alheri Allah da ya zano sai can a ƙarshen wata ko aka zo da maganar sallah ya ce wa ƙamu salata wa ta zaka to da haka fastabiqul khairat ku rika tsererai rigai-rigai wajen ayyukan alheri wani yin taba kullum yana karanta izo goma na alkura ya kacin to gobe kuma sha biyar zan rigai insha Allah don tsere mishi wani kuma yace kullum yana ashirin suka ce to sai na ƙara zango kenan ni ya kamata kullum in rabi balle wani zai iya takun kullum saukar alkur'ani yake akwai diya waɗansu wanda Allah ba su baiwa a cikin wannan wata duk karkashin awa ashirin da hudu sun sauke alkur'ani ka amma sun sha ko kai ka san dai kana jan qur'ani yana jan ka ba za ka yi wannan ba in ku kayi wannan to sai in kayi ta tabka banna amma wanda alkur'ani ya zamanto ya zo akan harshen sa kaga yana da dama da zai iya sauke alkur'ani kin a cikin waɗannan wuni da kwanakin da haka ma da san alkur'ani sun ji daɗin su dan su ahadullahi ne in ana neman ahadullah in ka samu da tan alkur'ani daga su sai koma baya shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya daga cikin girmama Allah min ijlalillahi ta'ala ikramu zishi batun wa hamilul qur'an ka girmama mutumin da yake kashi yayi hurhura saboda tsuha da wanda kuma madacin alkur'ani ne to haka dai duk abin da yake ayyuka ne na alheri a rika tserere da rige-rige wajen aiwatar da su musamman a wannan wata na daga cikin ayyukan alheri karatun alkur'ani mai girma yin ziyara yin sadaka taimakon al'umma yawan zikiri na Allah madaukakin sarki Allah ya mana umarni akan mai yawan zikiri ya Allah ta'ala ce aina ma ta kunu ya tibi kumullahu jami'an duk inda kuke dai Allah zai zo da ku gaba daya akwai wata rana za mu haɗu gaba daya da mutanen farko da na ƙarshe da aljannu da mutane kowane mutum zai tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala a nan nan mutum zai kwashi abin da ya girba ne saboda wannan ranar fastabiqul khairat kowa ya gaugawa wajen ayyuka na alheri kafin rayuwar ta kare inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji ta'ala akan komai shi mai iko ne da daga cikin ikon ubangiji subhanahu wataala ya kaddarawa annabi sallallahu alaihi wasallam canza alqiblar da yake kai ta yahudawa ta kudus zuwa ga alqiblar da ya fuso ce alqiblar wato ka'aba shi da ɗaki mai alhurma sai Allah ta'ala ya ce ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام مم.
وإنه للحق من ربك مهم.
وما الله بغافل عما تعملون مهم.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام مم.
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا مم.
لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم مهم.
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Ubangiji ta'ala ya ƙara dad- jaddada wannan umarni nashi akan canza alƙibla shine malamai suka ce menene ma hikima suka ce zaka rage menene ma hikima akan maimaita wannan waɗansu malamai suka ce dalilin da Allah ya maimaita wannan abubuwa haso uku saboda yana daga cikin hukunci na farko da aka taɓa shafewa a cikin ibada a cikin alkur'ani mai girma a saukar doka akan wani abu kuma ce an canza ta shi yasa Allah ya maimaita ya ƙara maimaitawa don mutane su ƙara tabbatuwa akan wannan umarnin na Allah wasu malamai suka ce ba haka ake nufi ba akwai sabanin malamai da dama suka ce ah, Allah ya maimaita wannan ne a ta'akidan li'annahu eh, wannan mun faɗa saboda cewa farkon umarni ne wasu suka ce a wancan umarni na farko an yi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ka juya fuskarka nan kuma aka ce eh, fawallu wujuhakum ku al'ummar shi ku juya fuskar ku wannan kuma aka ce wa min haisu karata duk ta inda ka huta kenan mazauna makka su kuma in suka fita wani gurin kenan yanzu bangaren da suka huta idan kudu ne idan arewa ne idan yamma ne ko ina dai abin da za su yi amfani da shi ne mi fa walli wajen haka sallar masar haram za ku karkata fuskar ku ne wajen inda ɗaki mai alhurma wannan su da a garin suke kaga yanzu in suka huta kawai za su kalli ina ne inda alƙibla take da haka Allah ya ce wa haisu makuntun duk inda kuke fa wallu wujuhakum shatrahu za ku karkatar da fuskarku ne bangaren shi inda wannan ɗakin yake liyalla yakuna linnasi alaikum hujja dan kai zaman to hujja akan ku ga sauran mutane wannan hujjar da malamai suke magana anan su bani Isra'il sun riga sun karanta a cikin littafansu annabin karshe annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya aiko shi alƙiblar shi Makka ce Kaaba kenan idan aka kyale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata alƙibla ta ta farko zai kasance sun samu hujja akan cewa to ba annabin gaskiya bane dan yana daga cikin tarihi da muka karanta shi alƙiblar shi ba nan bace amma duk da sun san haka lokacin da ya juya alƙibla ko kuma Allah ya juya mai suke cewa menene ya juyar da shi daga alƙibla da yake kai to Allah ya ce mun yi haka ne don mu tabbatar da abin da shine na gaskiya dan kai ya zamanto linnasi alaikum hujja mutane su samu hujja abin faɗa akan ku illa ladina zalamu minhu sai da wanda suka zalunci kansu daga cikin su wanda sun san abin ga yanda yake da amma kuma suka boye su kuma Allah ya ce fala ta kashahum kada ku ji tsoron su wakchauni ubangiji ta ce ku ji tsoro na Allah ya ce yayi wannan ne wali utumma ni'mati alaikum dan in cika ni'imata a gare ku cikakkiyar ni'imar Allah shine Allah madaukakin sarki ya tabbatar muku da abin da yake shine gaskiya a cikin addinin ku Allah ya ce wala allakum tahtadun don kuma ku samu abin da shine daidai wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi shine umarnin da Allah ya bada akan wannan sai Allah ya ce كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم Mm.
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Ubangiji ta'ala yake ambatawa muminai ni'ima da ya masa ya yi mana daga cikin ni'imomin su ne aiko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma karanta mana alkur'ani da sunna haka Allah ce kama arsalna fikum rasulan kamar yadda muka aiko manzo a cikin ku wanda an aiko shi ne mutum daga cikinku mai kuma magana irin taku yare irin naku wanda yake da ɗabi'a da al'adu irin naku shi yasa ma su kafirai suke cewa mali hazar rasul يأكل وقالوا ما الطعام.
لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ya za a yi a ce wannan manzo ne na Allah wai yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa yana saye da sayarwa irin na kowa ya kulu mimma ta'kuluna wa yashrabu mimma tashrabun yana cin irin abin da kowa yake ci kuma yana shan abin da kowa yake sha ai bai kamata a ce manzo na Allah ya zama haka ba Allah madaukakin sarki ya kalabance sai yake ce abu mu taba ya ko wani manzo ba daga cikin manzannin baya illa la yakuluna ta'ama wa yamshu fil aswaq face suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk maganar da aka yi masa Allah ne yake kare shi shi yake bada amsa ba shi yake bada amsa da kanshi ba yanzu muka dubi duk sauran annabawa fafata wasu da mutanensu su faɗa ne su ma su faɗa amma shi manzo Allah ya faɗi sai ya shiru sai dai Allah ya faɗa kadiba dai Musa alaihi salatu da Fir'auna da aka fafata da fafatawa ta yi zafi shi Fir'auna sai daga bakin shi la'antaccen baki sai yake cewa wa inni la'azunaka ya Musa masahura ina tsammanin dai kai Musa sihiri aka maka kana daga cikin irin mutanen wanda taɓin aljanu same su haka shi ma Musa sai ya ce mishi wani la'adunaka ya fir'auna masabura ina ganin ka ya kai fir'auna kai kuma halakake ne kaga an yi ɗaya da ɗaya ko haka zaka samu sauran annabawa kamar yadda ya zo cikin kisar annabi shu'aib alayhi salam haka cikin kisar hud za ga kowanne an faɗa kuma su ba sun faɗa amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su faɗa sai Allah madaukakin sarki ya faɗa kaga suka ce majanun ne mahaukaci ne sai Allah ta'ala ce nun wal kalami wa ma yasturun wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kaga ni suka ce ai majanun ne sai Allah ya ce yana rantsuwa wato da da alkalami da abin da ake rubutawa da abin daga Allah ya rantsa da shi abin na daraja yasa malamai suka ce idan kaga rubutu ko da ba rubutu ne wanda ake da arabiya ba kakka takashi ka ɗauke shi ka darajanta shi ko da rubutun boko ne saboda da alkalami aka yi shi sutura sutura ne abu ne mai daraja Allah ta'ala yake rantsuwa da shi to duk abin da aka rubuta shi a matsayin sutura ta fannin rubutu na daga cikin abu mai daraja shi sai Allah ya rantsa da abin da wa ma sai Allah ta mi ma anta bi ni'mati rabbika ba kasance akan nima da ubangijin kai maka ba a ce kai tababbe ne ko kuma kana tabuwar hankali haka zaka samu wani gurin sun ce boka ne Allah ya ce ba boka bane ba wani gudun suka ce mawaki ne Allah ya ce ba mawaki ba ne wa ma huwa bi qawli sha'ir ubangiji ta ala ce wa ma bi qawli sha'ir ko ma bi qawli kayin kalilan ma tazakkarun ko kalilan da sauran makamantan irin wannan mahallar sha'ir Allah madaukakin sarki shi yake raddi ga waɗanda suka faɗi mummunan kalma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ce kama sanna fi ku rasulan minkum kamar yadda muka aika muku manzo daga cikin ku yatlu alaikum ayatina Allah yace yana karanta ayoyinmu a gare ku wa yuzakikum yana tsarkake ku daga shirka zuwa ga imani daga bid'a zuwa ga sunna daga kafirci zuwa ga addinin Allah da haka Allah madaukakin sarki yace wannan babban ni'ima ce wa yu'allimukum alkitaba kuma yana sanar da ku littafin da Allah ya yi kuma shine alqur'ani wal hikma da kuma sunna malamai suka ce hikima nan gurin ana nufin sunna dole kai riko da alqur'ani kuma da sunna wasu ka ce mu sai qur'ani kadai sai qur'ani ba kuma su fahimce shi ba shi yasa saboda rashin fahimtar qur'ani kwanaki suka zo suka yi aikin hajji a nan garin nan yan ƙuraniyun kuna labari a nan gari ake hajji wallahi tasu ta yan ƙuraniyun za mu ce ko yan kalakatu aka yi ka'aba a nan garin fa bakun labari ko? lalle labari ya barku odiyon ya yi ta yau suka ce duk makawarin da ake zuwa aikin banza ne a nan ma'ayyayi aka yi saffa da marwa ba san wani dutse ba suka samu a cikin garin da ba aka yi ka'abar aka ce wai madina da ake ce ma ai kawai sunan gari ne kamar ne a ce murya aka kawo ta aya kuma da ta ka alamun sunan muryakin aka ce wala ta kumfi muryatin haka aka kawo aya aka ce kaga yanzu in kace madina da makka wacce ita Allah yake nufi kenan kaga anan Allah ya ce kakka zama a cikin garin murya kenan suna fasa alkur'an da ra'ayinsu da jahilcinsu da haka nake cewa idan ana magana ta alfahari abin da ya kamata kai alfahari shi kace ni musulmi ne ahlus sunna wanda ka kace daga ta sai ka duk wani kwashi kwashi bai shigo ka yanzu mutum ahlus sunna zo a ce bai wannan zancen yarda to la dan gidan suka zo suka yi maka su kuma suka yada a duniya a cikin social media al inna hudallahi wal huda shi Allah ya shigo to da haka dole ne mutum ya san alkur'ani ya kuma sunna ya san sunna tunda Allah ya bada labari yace kamar yadda aika muku manzo yana karanta muku ayoyi na yana tsarkake ku sai Allah ya ce in baku gane ba wa yuallimukumul kitaba yana sanar da ku alqur'anin wal hikima da kuma shari'a sunna wa yuallimukum kuma yana koya muku abinda ma lam takunu ta'lamun abinda da ba ku sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya karanta da wani al'umma komi da komi ba abinda zaka illa ku karanta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaka ci abinci manzo Allah ya koya ba yace ka ci da dama ko a kai kuma saka dauki ka shashayin ka da hagun ka ci buradin ka da ka saba wa sunna manzo Allah sallallahu alaihi wani yaro yana cin abinci ya dauki tsakiya ya dauki gefe ya sa dama lokacin ya sa hagun annabi ya ce mishi ya gulam ya kai yaro in zaka ci abinci sammillah ka ce bismillah eh wa kul bi yaminik kuma ka ci da damarka wa kul mimma yalika kuma in zaka ci karkacin gabanka haka karanta wa sunna kenan komai sai da aka koya maka yadda zaka yi yadda zaka sanya sutura da yadda zaka huddata yadda za ka suka takami da yadda za ka cire shi yadda za ka shirce kai da na aisha take cewa manzo Allah zai shirce kan shi ma ya ajibu at-tayamun fi kulli shay yana birge shi ya fara da dama tace wajen shirce kan shi wajen sanya takalmin shi komai da dama yake fara sai dai tsarki in zai tsarki ne kawai yake da hagun kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abin da duk mu sani ba wa ya'allimukum ma lam takunu ta'lamun shine ya ilmantar da ku ya koya muku abin da da ba ku sani ba wanda Allah ya koya mana komai da komai alhamdulillah sai Allah ta'ala ya ce
fazkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun ubangiji ta'ala ya ce dan haka fazkuruni azkurkum ku tuna da ni in tuna da ku idan ka tuna da Allah sai Allah madaukakin sarki ya tuna da kai idan ka tuna da Allah a cikin zuciya sai Allah ya tuna da kai a cikin mi a cikin fadarsa wanda mala'iku suke kewaye ta annabi Musa alayhi salam yace ya Allah menene zan yi a matsayin ambatanka mana menene zan yi a matsayin zikiri yace idan na baka ni'ima idan ka gode mini lokacin nan ne ka tuna da ni ma'anar zikiri akwai zikiri wanda za ka yi shi a kan harshe irin su subhanallah bihamdi subhanallah azim ko karanta alkur'ani ko ka ce la ilaha illallah akwai zikiri na zuciya a lokacin da Allah ya maka baiwa ya maka kyauta ya samar maka wani abin da kake bukata ka samu to sai ka gode ma Allah mi a cikin zuciyarka wannan shi ma zikiri ne akwai zikiri kuma na abin da Allah ya baka ka bada wa amma bi nimatar baka fa hadis eh Allah ya baka ni'ima ka bayyana ta a rika ganin alamar tasirin ni'ima tare da ke baka ya dabi'a dan adam in ya sha wahala kowa sai ya ji amma fa in ya samu jin dadi sai ya yi shiru bakin sa alaikum in ji malam Bahaushe dan kai baka taba ganin mutumin da yake tashi bai da matsala ba ko ka gani ya ce mu bana gaskiya ga kuɗi ga kaza ba matsala gane yake in ya haka mutane za su zo gurin shi wadaka idan mutum ya samu matsala zaka ji yayi asara to kowa sai ya ji innal insan khuluqa halua idza masahu sharru jazua wa idza masahu khairu aha da wani alheri ya samu sai shiru ba mai ji in kasuwanci ne ya ci riba ba mai ji amma da ya faru ha yayi asara za a ji idan an kara mai salar ba mai ji amma yake tayi an je daukan kuɗi ya tarda an cire dan wani abu to nan kowa sai ya samu labari eh na ji ma wallahi sun huda mun kuɗi ka gani ko wani ɗabi'a ce ta ɗan adam to kawa Allah godiya a lokacin da ya baka na daga cikin zikirin Allah kuma ka yi haƙuri a lokacin da ya jarrabe ka da musiba ka kaddara cewa da gare shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan duk yana daga cikin zikirin Allah da haka Allah ya ce fazkuruni ku rika ambato na ma'ana ku tuna da ni ni ma sai in tuna da ku wajen yi muku rahama wajen kaunar ku wajen son ku wajen ƙara muku akan nema da na baku sannan washkuruli ku gode mini wala takfurun kada ku kafirce mini idan Allah baka ni'ima idan kawai Allah godiyar da ta dace da wannan ni'imar to wannan Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin zai ƙara maka akan wannan ni'imar ya sa maka albarka ya ƙara maka sama da abin da ka samu shi yasa kake ganin waɗansu da yawa daga cikin mutanen mu ba su gane lamarin Allah ba kai shekara wajen nawa kana so kai aure kan tara kuɗin sadaki kan kuɗin balas kan kuɗin salati kun san kuɗin salati ko shi ma babbar matsala ne faga angwaye sai kaga ba komai a zo a taba kudin salati ka ce nawa a ce jika hamsin ko ɗari kuma aure da yawa an fasa saboda kudin salati ni na gani duk ka sha wahalar nan amma sai ka zo kuma ranar da aka daura auren ka sa awa Allah butulci to ai abakai sun ce to ya za a yi a ji a ɗauko orkesu a zo a cika titi a yi baɗala a yi tambaɗa a yi tsiyakuta a nuna ma Allah iskanci kirikiri sakamakon kyautar da Allah kai ma za a auren ka ya yi albarka shi yasa kawai bayan ɗan sati ɗaya sati biyu sai ya gara tagumi kana nimi yasa ma ne auren ka wuto da gida ana ango ka sha kamshi ango ka sha mai kai kuma kana huska gidan ba daɗi Allah sai rikita tsarin gidan gaba ɗaya in ka ce gabas da ce yamma eh da kai magana sai ta ce to in ba in ba iya ba sai mi eh ai ka san dai akwai masoya ko eh mutun nawa ka tarra ka san wannan magana akwai korare to kai ka janyo ta kai ka taba Allah sai Allah ya dama lamarinka amma idan ka wa Allah godiya alƙawarin da Allah ya dauka na ƙari sai ya sa maka albarka da kana cikin talauci yanzu sai ya ganka ka zama wani hamshakin mai kuɗi وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم to kaga لأزيدنكم Allah ba ya ka aya Allah madaukakin sarki yace la in shakartum la azidannakum in har kun muni godiya Allah ce wallahi zan ƙara muku na daga cikin ƙarin kuma a sa maka albarka a cikin abin da ka samu eh sai ka da kana cikin matsala yanzu kana ka ashe mu da ba mu gane bane sai ka fara canza wuyanka ya fara kauri da ka an kalle ka kullun kamar an suka da tamuwa ka san ta zuru matsala ne mala wallahi ba Allah ruwa ma sai ga bai ishe shi ba a gidan kullun da ya rubuta kai yaro kai dauko mu ruwa a can amma yanzu masu fiyawata suna dan taimakawa in yazo ya aje lokacin ba fiyawata ai babbar da shine budo da shi za a ajiye ruwan wanka da na arwallar da na sha wani lokacin iro ya kare a yi matashin kai da shi yau ma matashin kai in kai ya zahi masu amina shi kayan kiɗa marasa aure Allah ba ku mata na gari a gani a gani shimfiɗar ma damar ɗaya ce in ya ɗaga sharan guda sai kwanta sharan guda ya rufar da sharan guda amma idan ya aure wa amarya ta zo a kagara idi ba tsarin kurya daki daban na baranda daban ka gani masha Allah kaga sai hankalin shi ya kwanta amma wallahi idan kawa Allah butulci lokacin da maka wannan baiwar da baka da komi yanzu ka zo cikin gida kaga wai za ra'aita sun ra'aita da iman kamar an kai ka aljanna a to malam wanda dakin shi tabar mat daya ce ko matsalar gatarin shekara ta wajen 18 yana kwanci a ka sabuwar matsala tana kamshi ga shimfiɗa ga turare ga mire ne aka ga wanda kamar aljanna ne ko kamar aljanna ne da an yi tashi kullum yana tunanin wata da shan gudun ko ya kare ko akwai yanzu kawai na tayi za a ce mai dakata kawai sai ga ana ajiye waɗansu irin kwanuka na musamman ka gani ai shi kamar aljanna ne to waɗannan abubuwan muna ɓata su ta fuske irin saɓon Allah da ake sakamakon samun aura saboda haka duk lokacin da mutum zai yi aure wallahi ya kiyaye kai yarda a saba ma Allah ciki duk wani abokin da ya ce sai an yi saɓa Allah saka ce nawa ne kudin ka da kasa a ciki in yace kaza saka ce to shikenan ku bashi kudin shi eh mu sunna ake addini ake yi ba ma Allah butulci aure ni'ima ne aure ibada ne saboda haka cikin ibada ba bukatar a saɓa Allah a cikin ta wannan shine magana gaskiya da haka Allah ya ce washkuru li wala takfurun ku gode mini kada ku yi mini kafirci idan Allah baka ni'ima ka maimaita ni'imar ko ka bibiyi bayan ni'imar da samu Allah wannan kafirci a ni'imar Allah ne Allah ta'ala ya samu dace na'am يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة Mhm.
إن الله مع ubangiji الصابرين ta ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ista'inu Allahu akbar Allah da kansa ce ku nemi taimako na ku nemi taimako na ba wanda ya wadata daga neman taimakon Allah ta wata hanya zamu nemi taimakon ka ya Allah sai ce bisabari wajen jurewa da hakuri eh duk musibar ta same ka idan ka sanya hakuri a cikin ta zo mai sauki saboda shi Allah in ya tarbe ka in kai rashin hakuri ma ya zaka yi wahala ce za ka sha kenan hanyar cin nasara ga bawa idan Allah ya jarrabe shi to matakin farko ya sanya haƙuri a cikin zuciyarsa sannan wasala da kuma sallah cikin dare ka tashi ka yi ta sallah wallahi babu wata matsalar da za ka fuskanta ko wata bukata ka rika roƙon Allah a cikin sallah ba ce sai Allah ya biya maka ita kai tsaye ne annabi zakariya faɗa fa ya ga yana so amma sai gashi wa qa'imun min sallafil mirab yana tsaye yana sallah a cikin harabul masallaci yana addu'a sai gashi yana cikin sallah bai sallame ba aka ce ya zakariya wunna ne bashirka bi
يا gulamin nasbu ya زكريا إنا نبشرك بغلام haya اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Allah ya kira shi kai tsaye aka ce ya zakariya ya kai zakariya mu muna baka albishir da wani da na musamman da za a baka kuma sunan shi ya haya tun kafin a samu cikin dan ma an ba shi labari sunan dan ya haya lanna ja'allahu min qablu samiyya shi yasa kana gauro in kana so ka rage radadi sai ka ce ni ne abuwa ne kaga ka rage dan radadi ko eh ya halitta kafin kai auren ma ka sa sunan danka kuma ka dai kiran kai baban wane ne ai ka rage matsala ko? eh wara ya halitta haka nan ta Allah madaukakin sarki ya bashi shi yasa ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya dame sai ya tashi zuwa ga sallah idza hasabu amran idan wani al'amari ya kici ya kicin yewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi zuwa ga sallah yanzu ne sai ga Allah madaukakin sarki ya taimake shi shi yasa duk wata bukata in kana da ita matakin farko kai sallah ka roki Allah ko da zaka je wani guri sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam an ce suka roƙon Allah bukatar su da raka'a biyu ko da gishirin miya ya kare musu ka san shine wanda ba shirya bai ce kare sa ce a je gidan wancan amso ko to sai sun yi raka'a biyu za a je ba a turawa dan ka iya turawa ka je a ce shan ma babu amma in ka roki Allah fa Allah madaukakin sarki shine as-samad shi yasa waɗannan hanyoyi ne na cin nasara yin hakuri da juriya da kuma yin sallah al-musalla kal munajir rabbi duk mutumin da ya aje goshin shi kasa fa kamar ya samu audience ne tsakanin shi da Allah Allah kuma talaka bane ai Allah yana da shi kuma ya yi alƙawari uji wato ku roƙe ni in amsa muku ud'uni astajib lakum ادعوني أستجب ku لكم roƙe ni in amsa muku kaga wannan alƙawarin da Allah yayi alƙawarin ne cikakke wanda baya tare da shi kana roƙon shi zai baka balle ma a cikin sallah a cikin sujira ya Allah ka bani kaza ka gama kawai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan kun yi ruku'u ku girmama Allah idan kun zo sujira ku yi kokari yartaidu fi du'a ku dage ku yi ta'adda kun wa aqimuna an yastajaba lakum ku rika yaqinin Allah ya karba eh kai ka rika roƙon kana to bar mu roƙa dai da mun yi tayi dai ka zama gafilullah ka roki Allah da yaqinin kawai tabbas wannan bukatar tawa Allah ya karba mana wallahi za ga abun kamar yan kawo ka'idar walan bahaushe Allah ya karba mana Allah ta'ala ce inna Allaha ma'as sabirin taimakon Allah na tare da masu hakuri Allah ka samu cikin masu hakuri sai Allah ya ce ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات mm, بل أحياء ولكن لا تشعرون ubangiji ta'ala ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah da dai kanku yadda ku rika fada a bakin ku cewa mutumin da aka kashe shi akan daukar kalmar Allah ko ta wata hanya ce yana fafutuka da akan musulunci ya ci gaba sai aka kashe shi saboda wannan to kada ku rika fadin cewa amwatan ya mutu Allah ce bal magana ba haka take ba a haya'un wannan ya samu wata irin rayuwa ce ta musamman duk sauran mutanen da suka mutu sun mutu ne sun ta yi rayuwar barzakiya a mace amma banda mutumin da ya mutu akan ɗaukar la ilaha illallah Allah ka samu samu shahada karfafiya Allah ta'ala ce walakin la tash'urun dan dai ba ku sani bane shahidai su ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake ainihin tambayar su me kuke so su ce Allah ba abin da muke bukata illa abu ɗaya a ba mu dama mu koma duniya mu sake komawa fagen daga wajen ɗaukar kalmar la ilaha illallah har a sace kashe mu Allah sai ta ta wani kuna yi alkawali duk wurin da ya zo ba zai koma ba da ka taba ganin wanda ya zo ya koma me yasa suka ce a ba su dama saboda abin da suka gani irin na alherin da Allah ya ba su rayukansu ma ba irin rayun waɗanda suke sun mutu bane ba akan addini ba waɗansu tsuntsaye suke zuwa su ɗauki rayukan nasu sake su a cikin jarrakin aljanna su yi ta morewa suna kiwo sai ranar tashin alkiyama dawo da ran gangan jikinsu alaka duk wanda suka yi shahada akan wannan addini namu sun ci nasara Allah madaukakin sarki ya ba mu shahada karbabbiya da haka Allah ta'ala ce kadda ku rika cewa ga waɗanda suka mutu a bisa tafarkin Allah sun mutu a surayayyu ne sai dai ku ne ba ku sani ba shi yasa a wani gurin Allah madaukakin sarki dan karka yi kokwanto ka ce to ya za a ce mutum ya mutu kuma a ce Allah ne ya ce kar a ce ya mutu sai Allah ta'ala ce wala mi ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا Mhm.
بل أحياء عند ربهم ubangiji ta ala ce wala يرزقون ta hasabanna alladina qutilu fi sabilillah kada ku rika sanya tsammani ba wai ka fadi ba tsammani ma kurku sanya liman ga waɗanda aka kashe su kan tafarkin Allah cewa amwatan sun mutu bal ba haka abin yake ba Allah ta'ala ce a haya'u sura ya yune inda rabbihim a wajen ubangijinsu yurzaquna kuma abin arzatawa ne farihina bima atahum Allah فرحين بما آتاهم الله من kana ji فضله suna can suna alfahari suna morewa suna watayawa suna walawa da abin da Allah ya ba su na falala eh suna ta morewa amma wanda ya mutu akan tabarkin da ba na Allah ba fa ya yi shahada busuru kun san shahada busuru ko daga bayan kasar gurin gashi eh Allah ya tsare mu da shahada busuru haka Allah ce su alfahari suke da jin daɗi da abin da Allah ya ba su na falala hal ma suna ba da albishir ga waɗanda ba su zo ba ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من har خلفهم ma suna ba da ألا albishir Allah ya ce ga wayanda su a gaba ne za su zo yana da aboki a duniya shi Allah ya ba shi shahada yana da yana cewa ka wani inda ya sani da ya kokari shi ma ya zo ta hanyar da na zo da ya sani da ya kamata yi shahada akan wannan addini saboda idan ya zo akan wannan hanyar baya da wani bakin ciki baya da tsoro shine Allah madaukakin sarki ya dakile waɗanda suke cewa wani ya je ya kashe kanshi a banza haka munafukai suke ta yi ai in mun yi dabara mun yi zaman mu ya kwashe su ya ga da an kashe su ai sun yi mutuwar shine Allah madaukakin sarki ya dakile ta ai kun kurka cewa da suka mutu akan hanyar Allah sun mutu eh ba su mutu ba rayu ne a wajen Allah dan dai ba ku sani bane kada ku sama tsammani akan cewa sun mutu to da haka ashe duk wanda kaga Allah ya taimake shi yayi shahada to wannan babban mutum ne a wajen Allah sai wanda Allah ya dace shi yasa dole mu jinjina wa sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh irin su Abu Dajana ah wani sahabi wadda bino yake ce sai ya ce a maza Allah an yi sahu ga makiya sun za a gwauza yana dan dabinan shi guda biyu ko uku yana ce ya rasu wa idan na kutsa nan a kashe ni ina nake annabi ya ce aljanna ya ce kai kai kai kai sai ya watsa da dabinan ya ga wai ya cinye dabinan ma a yare ta ga aljanna za a tsaya cin wani dabino sai ya shiga ya kutsa aka yi tafafata sai da ya shahada wata rana an shiga wani sahu na yaki kasan yakin da sahu wake ba wanda yanzu bane alabi a rika sarika noke ko a tura jirgi mara matuki a gaba da gaba da zai wani ya huto kai ka huto ne kafin a fara sai an san manya wannan ya huto daga cikin ku wancan ya huto a cikin su a buga wannan ya huto idan an yi haka kowa ya tsima kuma sai a biyarin tabe to lokacin da aka yi sahu abu da jana sai yake irin wannan tahiyar ta MC irin ta lega wasu tahiyar lega ko irin tahiyar nan ta masu katon takalmin nan a fagen yaƙi fake amma yake takama a gaban arna manzo Allah ya ce ba inda aka yi a irin wannan tafiya sai anan gurin amma kai kawai rago ciki da yunwa nan ka zo kana wai kai daga ƙarhe kake ai baka burge ba ina ma a ce kai irin wannan kwamban a gaban mukiya wannan shine to amma lamarin yana canzawa ha su a wancan lokacin ana gwabzawa ko yanzu yakin sunkuru ne mu ma ya kamata mu shiga yakin sunkuru mu shiga cikin tiktok facebook youtube idan an jefa banda ku kuma sai ku jefa alkur'ani da sunna eh amma sai ga mutum wai kili ya dauki hoton shi kuma ya saka a cikin facebook gari sa kare wanda ya ganka ya san kai ne to me ya kara ma kai me ya samu shi wanda bai san ka ba ya ga hoton wani mene ne ka dauki wata kalmar da yaran da ka iya wanda za ta amfani masu imani ka saka in sun karanta sai su amfanu dauki alkur'ani ka saka in mutum ya karanta ka samu lada kowane harfi guda yana da lada goma kai kuma ha kai ma kana da lada ko da a cikin shashen takarda ta alkur'ani da ke cikin wayar ka ne ibo ta kofi ka saka cikin facebook mana dauko wa'azin da wani malami yayi ka saka wani ya saurara amma da Allah dan ka dauki hoton ka ka jefa a cikin me kai aikin banza ne da haka kamar yadda ake shiga a cikin tuktuk a yi rawar duwawu a yi rawar nono a yi tsiya da tsiyakuta ku kuma sai ku ɗauko maganganu waɗanda suka nuna wannan abin ɓanna ne ku saka a cikin tuktuk ɗin sai ka ɗauko wani alaran ma ya rera ƙur'ani haka saka a cikin tuktuk in kai ma ka iya fa sai ka rera ƙur'ani a cikin tuktuk kaga wannan kaman kana fafatawa da su makiya addinin Allah suna ƙoƙarin sako tsiraici ne da abubuwa na shawace-shawace da ƙaryace-ƙaryace ko kuma sai ku ɗauko abin da yake addini ne abubuwan da zai karfa imanin mutane kaga nan ma yaki ne ko yaki ne dan ana ciyo da yawa daga cikin mu da wannan yaki akwai wanda in yaje ya kwanta kan yayi barci sai wajen awa biyu yana kallon wani guri da yake kallon da abin da Allah ya haramta ne kaga wannan aikin banza ne kaga an ci shi a yaki gashi bai yi barci ba gashi na saban Allah hala cikin watan nan ba wani kuma zai zama ya ta kallon balo eh yana zaune yana haka yana can ma ake jawo bala amma shi ba daga da yana Allah ya sauke to da ka mi amfani da irin waɗannan abubuwan mi yada abin da musulunci zai samu ci gaba wannan shi ma yaki ne ai shi ma jihadi ne shi ne gurgurdan abin da zaka iya saboda usulubin yanzu haka yake Allah dan ta'ala ya taimaka mana sai Allah madaukakin sarki yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin suwane ne الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبنجي تعالى يتولى نبلونكم Allah yana ba wa mummune labari ibtila'i min Allah azza wa jal wani abin wato kawa ne ga mumini inda kana da imani kai da Allah zai jarbe ka kamar yadda shimfidar barci take haka jaraba take ga mai imani dole ka zo ka kwanta ko ba kun zace shi daga baya ƙara kwanci to haka dole Allah ya jarbe ka amma menene yake so kai hakuri Allah ya ce wala dablu wannakum wallahi sai mun yi ta jarraba ku Allah sai da ya rasuwa sai mun yi ta jarraba ku bi shay'in da wadansu ababai Allah zai ci jaraba ka a rayuwarka da abubuwa kala-kala jarabawar wannan ba ya tafi ce ta wancan daga cikin jarabawar Allah sai zanen waɗansu iris ya ce min khawf da daga cikin abin zan jarabe ku shine tsoro malamai suka ce me yasa a gabatar da tsoro saboda shi idan mutane suka shiga cikin fargaba da tsoro komai ba sa yi baka ya gane wannan sai ka je kasashen da ake yaki inda ba mu yake tashi idan ana cikin tsoro baka iya zuwa office baka iya zuwa kasuwa kai wallahi ga abinci gaban ka ba za ka iya ci ba idan tsoro ya kai tsoro ga abinci gabanka ba za ka iya ci ba barantana maganar barci ba za ka iya yi ba shi sa tsoro ya kunshi abubuwa da yawa na daga cikin abin da Allah yake jarraba bayansa da shi shine tsoro abu na biyu waljo yunwa shi tsoron yafi yafi illa akan yunwa saboda shi tsoron kana jin yunwa me maganin yunwa abinci ko to idan kana cikin tsoro ga abincin ba za ka ci ba kuma ba za ka je neman abinci ba ba za ka je neman shi ba ba za ka je gona ba idan ana cikin fargaba da tsoro ba za ka je ofis ba ba za ka je kasuwa ba ga abincin ma ba za ka ci ba ga kuɗi ba za ka iya zuwa ka siyo abincin ba me sai da almashi ma a ɓoye ki ba ka sanin wannan saboda kana cikin ni'ima ta zama lafiya Allah kara mu zama lafiya amma duk wanda suke je kasashen da ake yaki suka gani ko suka zauna ko su abin ya same su a can ko irin abubuwan da suka faru na 'yan shekaru da na boko haram da sauransu za su tabbatar da wannan kaga abu ya faru kowa yana ta kanshi ɗaya yana ta kanshi uba yana ta kanshi kowa yana gudun fanfalaki to da kaga wannan shine jarabawa ta Allah madaukakin sarki zuwa ga bayin shi haka walju Allah yana jaraba mutane da yunwa kamar da mu galibi wannan jarabawa ta fi karfi a nan ko Allah madaukakin sarki ya yi mana ita to wannan jarabawa ce daga Allah wa naqasin min al-amwal da kuma karancin tattalin arziki karancin tattalin arziki ga al'umma musiba ne kuma jarrabawa ce babba wanda shi ma na daga cikin halin da muke ciki a yau idan ka kalla al'umma mafi yawa na ƙasan nan suna waje ba abin da ya fi su illa an na ƙashin mil amwal ƙarancin tattalin arziki rishin aikin yi wani ya yi libya a libya nan ƙila yana jin ƙarin bindiga mata kanshi amma hankalin shi ya fi kwanci sama da ya zo gidansu ya zauna saboda wannan karar na yunwa ya riga karar bindiga karar rishin aikin yin nan shi ma girgizawa yake yana sa mutum cikin wani yanayi daga mutane sun watsu wani ya tsaye waccan kasar ko ya zo ya samu da abin da ya samu in ya zo sai abin ya lalace halo sai ya koma kaga wannan bala'i ne wasu ma suna mutuwa akan hanya sakamakon wannan wasu ana walakanta su a can ko a ɗauke su a ce sai sun biya kuɗi kaga wannan duk jarabawa ce amma me ake so a matsayinka na mai imani da Allah idan ka samu kanka a cikin irin wannan yanayin na karancin tattalin arziki me zaka yi zaka yi hakuri ne ka nemi taimakon Allah ba dole bane sai ka tafi gudun hijira fa ba dole bane sannan wal anfus sannan akwai jarabawa da Allah madaukakin sarki yake yi maka ta fuskar rai a amshi wanda kusa da kai ko abokin kuna tare da shi sai ya zama babu wannan ka shiga cikin jarabawa ko kuma yafanka su zamanto babu ko kuma ƴaƴanka su zamanto babu ko kuma masu ta zamanto babu duk wani wanda yake kusa da kai idan Allah ya karɓe shi kai kana da rai to ka shiga cikin jaraba za ka samu kanka cikin musibar da baka ma taɓa sanin ka shiga cikin ta ba kun bayan da za ka yi daman Allah ya yi kayan shi kuma shi ne ya karɓa idan ba ka yi haƙuri ba ba za ka ci nasara ba idan ka yi haƙuri kuma Allah zai baka lada ba tsohuwa ta ce take rusu kuka akan kabarin ɗanta ba manzo Allah ya ganta ya ce ki ji tsoron Allah ya ke tsohuwa ki yi haƙuri ta ce alaika ani ka kiyaye ni innaka lan tusbi musibati kai ma dan abin da ya same ne bai same ka ba ka ga ni cin hakuri ne akan jaraba kai mata haka manzo Allah ta ba ake ce mata kin san wa tace ban sani ba aka ce shine Muhammadu Rasulullah tace ban san shi ba ta garzaya gidan da gudu tace ya Rasulullah yanzu na hakura annabi ce ayya ai asabar inda salamatul ula hakurin da ke amfanin mai shi Allah ya bashi lada wanda ya yi shi a lokacin da matsala ta faru ke tun da fara nabi ke hakuri ba haka ashe Allah zai iya jarraba ka da al'amfus rasuwa ta wani makusancinka ko mace-macen waɗansu bayan Allah waɗanda kuke tare da su wa samara da kuma ‘ya'yan itace Allah ya jarabe ku a rasa kayan noma sai an kawo shi daga wata ƙasa ta wannan cewa babban jarabawa ce al'ummar musulmi idan ana so ta samu ci gaba ya kamata duk abin da take amfani da shi a ce tana da noma shi a cikin ƙasarta ko kuma tana da wani madadin shi wanda za a kawo mata don abin da take da shi kuma a ɗauki nata tafi amma duk lokacin da aka waye gari abincin da kuke ci mafi yawa ba ƙasar ku ake noma shi ba kayan miyan ku ba ƙasar ku ake noma shi ba har man fetur ɗin ku da kuke sha a motunan ku da mota sai an ka daga wani guri an kun shiga matsala kun shiga matsala yanzu aka ce a rufe mai daga Najeriya nan zawa nan ya kun sha na ƙasar ku ya kake tsammani kuma kuna da shi a ƙasar na ku ne ma za a ɗauka a kai can kuma a dawo kaga wannan babbar musifa ce to Allah idan ya tauye muku wani abu daga cikin ababen da kuke rayuwa da shi na abinci ko wanda ba za a samu abincin ba sai da shi da daga cikin su man fetur gazuwal da sauransu da su ne za a yi suhurin kaya daga wani guri zuwa wani guri da su ne za a yi bulaguro da su za a hau mota a je gurin aiki a je ina ne da sauransu duk waɗanda suna daga cikin abubuwan da al'umma ke amfani da shi da an waye gari an tauye muku su to kuna daga cikin jarabawa da haka ashe jarabar mafiya duk muna cikin tamu Allah ta'ala ya kama na karshen ta sai Allah da yace idan an jarabe ku da kowane abu daga cikin abubuwa wanda aka zana da wanda ba zana ba hakuri ake yi sai Allah ya ce wa bashirus sabirin albishirunku masu hakuri kai ka ce mun tambaye Allah su waye masu hakuri sai ce mi alladina sune wa'annan idza asabatuhum musibatu yayin da wani musiba ya same su abinda ake nufi musiba duk abin da zai iya bakanta maka rai ya dame ka ka shiga cikin matsala ta wannan abin musiba ne da abin da zai so sa maka zuciya ka ji ba daɗi wannan musiba ne shine Allah ce duk abin da ya same su na musiba maimakon su faɗi wata magana kalu sai dai su ce inna lillah ai mu daman daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma ga Allah ne makomar mu take ga Allah za mu koma kuma Allah madaukakin sarki shine jarabe mu da wannan Allah madaukakin sarki yace masu wannan sufa sunami ulaika alaihim salawatu murabbihim sune suke da aminci da kuma kubuta daga halin da suke cikin mara kyau zuwa ga samun hali kyaukyawa sune suke da zama lafiya sune da suke da yarda daga Allah Allah madaukakin sarki yace wa rahama kuma sune wa'inda Allah ta'ala yake wa rahama da jinkai Allah kuma da rahama Allah yace ulaika hum mutadun kaga wannan kuma sune waɗanda suke samun shiriwa daga Allah wanda ta ga wannan tasirin wannan kalma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu kamar Ummu Salama ɗaya daga cikin matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah idan rawato hadisin take ta taji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin tusibuhu musiba ba wani mutumin da wani bala'i ko musiba zai same shi fa yaqul yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle wannan abin daga Allah yake mu ma ga Allah zamu koma yace Allahumma ajirni fi masibati Allah ka biya ni ko ka bada lada akan wannan masiba wa kalibu ne kare min ha ka canza mini mafi alherin abin da na rasa ko abin da ya same ni illa a jarafin lafi masiba sai Allah ya bashi lada akan wani masiba sai ya canza mishi abin da ya fi abin da ya rasa ta ce da aka zo aka ce mijinta ya rasu ana ce da shi abu salama dattijo ne a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai na faɗi kamar yadda annabi ya umarni sai ce Allahumma ajirni fi masibati wa khalifni khairan minha nan da nan bayan ta gama idda sai waye aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam tace kaga sai Allah ya canza min da mafi alkhairin mijin da na rasa da haka har kullum abin da ya kamata ga musulmi duk abin da ka rasa to ka koma zuwa ga Allah kai wannan kalma ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu wata hanya mafi sauki gare ka sama da wannan kai addu'a ka ce Allah ka bada ladan wannan musiba ka canza mini mafi alheri akan ta shikenan sai ka jira ki gani Allah madaukakin sarki zai iya maido maka da abin ko kuma zai iya baka wani wanda yafi wannan abin da ka rasa amma in kai ta aini ba zan yarda ba wallahi sai na dauki mataki ai kaza kaza kaza to zaka bai kanka wahala ne da abin da ya kubce maka ya kubce maka ne amma kuma zuwa ga Allah sai Allah ya soya maka mafi alheri akan wancan da haka Allah madaukakin sarki ya karantar da mu hanyar samun fita daga cikin kunci ko hanyar samun fita daga cikin matsala ko hanyar samun fita daga cikin jarabawa shine kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kace Allahumma ajirni fi masibati wa khalifni khairan minha duk lokacin da wani abu ya same ka ko mun kankanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da matar shi Aisha an ce sai fitila an san fitila ko a cikin duhu fitila ce ta mace kawai sai ta ji ya faɗi wannan kalmar ta ce ya rasulullah fitila ma sai manzo Allah ya ce aiwa kullu ma sa'al mu'min fa musiba duk abin da ya same imani musiba ne to kaga wannan ba ma koyi mu yanzu da an dauke wuta sai mai shiru ko idan an bada sai mu ce he sai a kwashi uhu kaga an kuma maguzan cikin to ko wuta aka dauka ta nefa ta lantarki abinda zaka ce sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai baka lada eh kuma matsalar ta sa aka dauke sai Allah ya gaggauta taimakon kawo solution ɗinta a samu sauki sai ga an dawo da wutar kuma da an dawo ba uhu zaka yi ba sai ka ce alhamdulillah haka ake so a yi kuma haka ake so a karantar da yara da ka ji yaranka a mai da wuta sun yi uhu sai ka ce ku zo ku sai ya karantar da su wannan aya sai mu musulmi ne annabi sallallahu alaihi ya karantar da mu komi duk lokacin annabi ma wata rana an dauke mishi wuta shi ma ga abin da ya ci to da kuma idan an dauke wuta sai ku ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da an mai da wuta ba uhu za ku yi ba sai ku ce alhamdulillah kaga yanzu tashi da aqida ingantacciya Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai dami faqidu shay'u la yudhi duk wanda baya da abu bai bada shi kai baka da tarbiya ina dai naka za samu wannan tarbiya yasa wani malami yake ta za ga mutun ya aihu da daya ko biyu kuma yana shan turabol ko yana shan wiwi ko yana shan shisha to wanda ya za ya bai diyan shi tarbiya ha kai kana shan sigari yaron ka ya dauko sigari sai ka ci kai ya sha yace yana mamaki ya ga mutum ya fara aihuwa amma yana abin da yake ba daidai ba saboda yanzu shi ba kuma masu bukatar tarbiyya a gare shi shi kanshi kuma yana bayyana rashin tarbiyyar shi a fili Allah ka cire da mu tafarki mana da ci abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskura Allah gafarta mana subhanaka Allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi